إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara mu a markazin ahlus sunna wal jamaa wanda ke angwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata biyu ga watan safar hijira shekarar 1444 wanda ya dace da talatin ga watan takwas 2022 yau insha Allah za mu yi darasi na 97 kuma ce gometar da bakwai cikin littafin bulogun mara da haka ne 97 haka ne muna fatar Allah subhanahu wa ta'ala ya muna muwafaka darasi da ya gabata ina ga muna cikin kitabu talak ko babu talak cikin kitabun da kai ba mun kare hadisi na abdullahi bin umar wanda mun ji dai bayani na mas'alar sakin mace cikin jini laihi ne haramu ne amma ana lissahin wannan saki akan saki wannan shine karshen bayanin sai hadisi sabo ina ga aka nemo ina ne wani musulun ina ne ruwaya a wannan abu zaɓin umar ƙarar da alayya wani mara sha'an wannan ne wani musulun gama wannan gama da fasa to ya ce a ana mun yi shi ma ko kuwa ana ne ana mun yi shi ma ها ان انا مكده ان انا متش تو يوا وفي روايه المسلم قال ابن عمر اما انت طلقتها واحده او سنتين فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرني ان اراجعها ثم امسكها حتى تحيد حيده اخرى ثم أمهلها حتى تطهر ثم أطلقها قبل أن أمسها وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك هكذا أبدا متتاسو دغنا kaman wani ne yamma Abdullahi bin Umar tambaya na saki saki na uku saki uku ne yayi ina ga a cikin zama guda akan shi ne mai tambaya sai ka ce to kai da yanzu kenan sakin gari ya wuce da ka'ida kai sake ta daya ko biyu ni ne manzon sallama ya mun umarni an uraji'a maida ta kenan sakin da ya mata na a cikin jini ya mun umarni maida ta sun mun suka kuma in rike ta a matsayin matata ba na maida ta hatta tahid hadatan ukhra hatta sake wata haila daban bayan hailar da na sake ta a ciki sai ta wata haila ta biyu kenan ta ƙare sun umhilaha hatta ta tahur in barta ta yi tsarki daga wannan haila ta biyu daga shi ne sun ma'utallika ƙabala an amasa ta in sake ta in sakin ya kama sai in sake ta kayi in kwanta da ta kenan ƙa'idar sai bayan ta yi jini ta tsarki ba tsarkin baka kwanta ba da ita ka sake ta shi haka jami'a makarshen da ya je sun ita amma an tsallaka ta talatan kai kuma ka sake ta masu ke uku kuma mataka faqad asaita rabbaka ka sa amma ubangijinka fi ma amalaka bi mutlaqi matak cikin umarnin da ya baka da sakin matarka saki daya bayan daya har su uku ka mata gaba daya kinan kai ka saba ma Allah kai malahi da kai duk da cewa Sa'd ibn Umar iya cikin masu kawo bayanin saki uku a zaman saki uku shine magana da ya mishi kenan to amma anan kurin bai ka magana hukuncin ba sakin uku an nokiya cewa dai ka saba ma ubangijinka saki uku zama guda kowa ne ittifaki ne kwasa da yi bayanin zamu je a gaba matsayin shi kan ainihi shine magana amma kowa ya san saki uku a kalma guda ya saba saki sunna ya saba saki sunna kitabu sunna saki daya ba ake yi daya biyu na uku ne bayan talaka falata hilla wata tattanke zaujin gaira to wannan ya saba ka'ida wa fi ruwatin ukhra qala abdullah bin umar faraddaha alayya wa lam yarha shay'an annabi ya maida mun matata da na saki cikin jini bai gaba wannan sakin a wani abu kenan na menene na magana ita kawo masu ganin cewa ba a lissayin shi a saki wannan shi ka magana wannan wannan cewa mai bayani a baya na maganar ɗaukan cewa kenan bai dace ba abin da yi bai dace ba a daidai tun abin da yi ba dan ba cewa ba wai bai dauke shi ba a zaman saki iya daukan wannan magana kuma yace idza tawrat falu talliq aw yumsik in ya tayi tsarki ne bayan tsarki da tayi jini daban in ta tsarki ne ka saki ko ka rike mai umarnin ya rike ya sake ta bayan tsarki bayan ta haila ta gaba kenan ta tsarki ne da abun ya taka ta abubuwan ne kenan zai sake ta in ta tsarki ko ya rike kayan shi amma dai a saki a wannan halin jini laihi ne annabi ya faɗa kai shi bai dace abin da ke nan bana bai dace bai daidai ba bai yi abin da ya dace to yanzu sai maganar saki uku a zama guda ɗan uwa wannan mas'alar saki uku a zama guda mu ba da hankalin makanta mu ji jigon duk maganganu da ake kan wani matsala dama ne dogo mai rigima doguwa da tsohuwa da sabuwa har yi a kowane rikicin na sakin mace saki uku a zama guda da kalma guda koko na sake ki na sake ki na sake ki ba tare da komai ba iya buƙatar kulawa da wannan mas'ala a yan uwa abinda za mu hara kan wannan mas'ala mu ji hadisan kai mu bayani kansu hadisi nan zai kawo madogarar ta saki uku a zama guda a ɗaya yake ko uku shi ne magana وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق ثلاث واحدة فقال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناتهم فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم رواه مسلم عبد الله بن عباس ke cewa kana talaq saki ya kasance ala ahad rasul sallallahu alaihi wasallam wa abi bakar wa sanatayn min khilafat umar saki a zamanin manzon Allah yana raye da zamanin abubakar siddiq da shekara biyu ta khalifancin umar talaq salat wahida saki uku a zaman guda ke haka bin abbas ce manzala yana raye haibar duniya abubakar ya hau haibar duniya shekara biyu ta farkon halifanci umar saki uku a ɗaya ke faƙali umar umar sai ga abin da ya zo da umar ya ce innan nasa lalle mutane kuma ya shawara da sahabbai ne da abin ana yawan yi abin ya yawa cikin jama'a yanzu shugaba ne zai ɗauki wani mataki na hukuma sai yake cewa innan nasa kad ista'jalu fi amarin kayan da lahun fi ana mutane suna gaugauta abinda akwai damar jinkirtawa shi ne saki uku zama guda ya ce falau a madainahun alai da mu shuɗar da ukun ma mu ce uku ne shawara ce ne ma kenan nan ya nema a yi hakan hakan da ba haka ba ne amma da mu shawara mu mai da uku uku ya sami goyon ba fa'amadahu alaihi sai umar ya zartar da ɗan kai suke uku sai ya ce uku ne sai ta yarme mun ji ko hadisi na gaba wa an mahamudu bin labid radiyallahu anhu qala ukhbira rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajul طلق مرأته ثلاثة طلقات جميعا فقام قدبان ثم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتلك رواه النسائي ورواته موثوقون abin da yake da ruwayar wannan ta mahmud bin labid radiyal anhu yace an ba manzana labari wani mutum ya sake matar shi saki uku gaba daya faqama ghadaban annabi ya tashi yana mai hushi kan wannan abin da aka yi yake ce ayula abu bi kitabillah wa ana bayna azhurikum yanzu a wasa da littafin Allah ina cikin ku annabi ya faɗa hatta kamar junu wani tashi kan sahabbai yace ya rasulullah ala yace an kashe shi ma rasulullah saboda abu aibun da ya kashe shi ma wannan ruwa kenan duk da ruwa wannan tana da matsala wajen sanadi amma dai a cikin ta babu zahirin uku haka doka ɗaya ne ba na magana illa laihi na saki uku zama guda وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال طلق أبو ركانة أم ركانة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع مرأتك فقال إني طلقتها ثلاثة قال أنا علمت راجعها رواه أبو داود ابن عباس كيتشي وأنا مثلا سلمى ياسكي يا كيبان لبالي ابن عباس يتشي أبو ركانة كنت ركانة كنت معناها أبو wani ba ya saki matar shi ummu rukana da ya sake ta saki uku ya mata da ya sake ta annabi aka ba annabi annabi annabi annabi je mishi raji mata kamar da matarka yace inni talaqatuha thalatha uku na mata uku na mata rasul uku na mata yace kada alamtu na san da ukun kai amma raji'iya mai data ɗan wani su ne jigon maganar masa'alar saki uku a zama guda ɗan uwa wannan masa'ala ce wanda muna so a yi bayani ko in wasa gane masa'ala da muke fatawar uku a ɗaya ba muna cewa ba masu cewa uku ne jahilai ne ko ba su da madogara a muna aiki da abin da muke tsakani ga Allah abin da muke ga shi zama hujja shi ya hi ƙarfi akan maganganu kan wani mas'ala amma masu cewa uku uku suna da madogara wadda ta jamhuri da wasu madogara su ita amma za mu karanta muku don wani rama ba ne sananne ne ya yi shahara uku uku ne abinda mutane ke inkari suna kamata magana ce ko ta jahilci ko ta kakala na mutane su san meye madogarar uku ɗaya ne shi ne za mu kwamiyar ba bayani za ga malami kun sunna ne su iya faɗa misali ce kaza misali a wadda abin da ya tabbata a sunna kuma ya zo daga magabata wanda suka hi mu suka hi kowa ana zamanin su baka cewa wanda ya kawo fatawa jahili ne kai ne jahilci a wajenka kowa ya kai abin da sai a rubuce kuma ya inganta illa ka ce ni a waje na kana da hujja kaza na hi goyon bayan mas'ala kaza kamar da kasance a cikin ulama ta saudiya a cikin ulama an zama na kan wannan mas'ala malamai da dama wasu ka ce a suna na uku uku ne ya tare mai wasu ka ce a musamman guda biyar irin a cikin akwai bimbaz bimbaz iya cikin masu ganin cewa uku ɗaya ne kurin ka bana ra'ayi ne ko kana shi wasu ma ka samu mahi masu yawa suka rinjaye uku uku ne wasu suka ce a a ɗaya ne a cikin biyar kin akwai bimbaz rahimahullah da haka yan uwa wannan mas'ala kaji ne wannan ruwaya ta abdullahi bin abbas ta ce madogara wani misali ɗan wanda mutum balle ɗan wa'al majid zai ga wani bayanai da lokacin maka ɗan ne ka samu misali sai fi suna sai fi suna abu malik sai fi suna ka samu irin tawan albani kan duk inda ka da cikin suna da kawo wannan wannan hadisi albani nan wannan ka samu irin tawdil hakam ka ga malaman suka kawo bayanai kan wannan hadisai yadda duka ɗan wani malaman sun kawo bayanai cewa ba wani malami da zai iya ture wa'annan magabata masu maganar cewa suke uku ɗaya ne saboda dai wannan ruwa ta ingantatta manzo Allah yana raye ga abin da ya wakana shine kamar albani haka shi cikin tudu akan basam ke cewa in har ijma'i ne akan saki uku ɗaya ne ba akan masu cewa saki uku uku ne suna ijma'i ko yace akwai ijma'i da yake ijma'i manzo Allah yana raye abubakar yana raye umar na raye usman na raye ali na raye da saman sahabu dubu ɗari duk wannan akan haka suka bar akan haka manzo Allah bar duniya ayi ijma'i lokaci guda kan wannan ruwa tabbatatta in dai ukun a zama guda ne sun ɗauka a ɗaya haka ɗabanin magana rahimu Allah a kan cewa uku kurin zama a matsayin yana raye haka yake haka usaimin yan wa'anzu wa gare mu kamar da malama kashin su daga cikin sahabbai masu wannan fatawa akwai abu musal ash'ari akwai abdullahi bin abbas akwai ibn mas'ud akwai sayyidina ali da sai abdullahi bin auf da abdullahi bin zubair kada zubair da bin zubair bin awwam wannan sahabbai ne kan wannan ra'ayin su abu musal ash'ari abdullahi bin abbas abdullahi bin mas'ud sayyidina ali abdullahi bin auf da zubair bin awwam wannan sahabbai ne ko cikin magabata shahararru wannan hamma wani ya sha kashi irin su ibn qayyim ibn qayyim har kashi sha kan fatawa da yi aka yawo da shi a kan jaki a gari aka bai mulakanci saboda ya fatawa da abin da shiga shi ne gaskiya haka taibir taimiyar ramahullah duka akan haka suke uku in dai zama guda ne shi taibir taimiyar ta ke ma in dai baka maida ta ba ka ce ma na sake ki na sake ki na sake ki in dai baka maida ta ba ka sake abu ka maida baka maida shi ba ka sake ta ta tai an baka ce na maida ki na maka saki yace ko sa kai na balaka ce baka na maka saki uku ce duk wannan a da yake sai ta mai taimiyya akan haka yake to na kace ilimi ne bayan su dauko malaman yanzu masu binciken masalolin hadisi wanda da ji abin da ya ce malami malami an zai kai ko da malami ne a ce ya kai su albani rahimahullah akan haka yake uku zama guda in zama guda ne akan da yake haka albani bar duniya haka bin baz haka ya bar duniya uku zama da yake haka usaimin haka ya bar duniya yawan su suwa gare mu kamar suwa gare mu kamar wannan har in wani masaloli ne wanda kuma sun ka dalilai cewa misali an kawo inkarin umar bin khattab ya wannan magana umar ita shugaba ne kamar ta'azir ne kamar ce eh kamar hukuma laifi akai shugaba ne ya ijtihadi akan yayi hukuma ga masu wannan abun bayan shahar nali bi tuka ka ba sauran sahabbai ba su ba ka wannan fatata umar ba shugaba ne ijtihadi kan wata mas'ala ba mai zargai shi yace tabin ba take ko a yanzu wani shugaba ko alƙali ga za a wasu hukuma dan shiga ta kace ko wasa da alami kace hirza ilimi wannan shugaban ne amma yace bai warware abinda manzo Allah ya arawo shi ya bar duniya wani zuwa ce a wannan abin wai an kai hudu ka ka saba ma kaza jama'ul mazhaba ka suke amma me madogara shi manzo Allah wanda shi ne abin koyon mu ga abin da bar duniya yan wa a takeice mas'ala ce mai wadi amma mu san wai magana ce masu magana kan cewa an kace uku ɗaya ne ko jahili ne ko kai baka ilimin girki kaza kaza wanda ba haka bane kaji dai madogara a sabai ga mun zano ɗan ilimin ne a binciken malaman da muke da su a yanzu ga su dai albani kan haka yake usaimin haka yake bimbaz haka yake kuma sai ƙarin bayanin almajiri ya je ya diba taudil a kama zai ga maganin malamai haka irin cikin safiƙe suna na abu malik zai ga maganganun hujjoji ne suka hujjojin kowanne sai amma a gaskiyar magana wannan ɓangaren biyu masu cewa uku uku ne da masu cewa ɗaya uku ɗaya ne gaskiya ce an ba ta kalilanci mazhaba ba magana mahi ƙarfi cewa suke uku ɗaya ne kusa amma maki kamar da ba likita amma maki masa garuruwa masu inkarin shi ƙasar mai taimiyya sauransu da kan abu ya ce irinsa masar irinsa siriya har su a kotunsu uku ɗaya ne ya ce sun yi aiki da gaskiya don suna da yanti da kan abu su kuma yan wata amma maki duka yanzu ƙasashen duniya gaba ɗaya har ƙasashen malikawan a kotunansu irinsu malaka sauransu a kotunansu uku ɗaya ne ina zama guda ne za ka yan a takaice muna ba da wannan fatawa duk da muna nasiha mutum yan wata abin da yake da matsala a rika sukan armanka a rika sukan kai kaza me yasa za ka yi wasa da armanka an ce dan kai wasu a nan a rayuwar mata nan uku ma kuma ce uku ne to kenan me yasa za ka yi wasa abin za ka shuba cikin iyalanka ka bar wasa da arme ka tsaya ka yi ɗaya kurin amma idan uku yawa kana zama guda muna ba da fatawar uku zama guda a ɗaya yake haka manzan da Allah ya koyo ka Allah shi da mu wannan shi ne a ƙarshen bayanin kwallo ‘yan wanzu bayan wannan ruwaya ta abu rukana ko rukana don akwai masu rukana yake ba abu rukana ba cewa da ya matan shi saki uku kuma manzan Allah ya ce mai data ya ce uku na mutane bai ce na sani ga mai data shi ma iya cikin kenan kaga bayan wata ne bin abbas sai ya ce wa fi lafazin li ahmad tsallaka abu rukana ta mar'atahu fi majalisin wahidin talata fa hazana alaiha fa ƙala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innaha wahida wa fi sanadihima ibn ishaq wa fi maqala yace wannan ruwaya ita abin da ke ciki cewa abu rukana ya saki matar shi a zama guda saki uku ya bakin ciki ya damu annabi ya ce ɗaya ce amma wannan lafazin iya da rauni shi wannan sana da kyau imam mun dogara duk da akwai masu gana iya da hanyoyi iya ƙara ƙarfi kan wancan duk dai magana guda ce da wancan ko da iya da matsala wancan yana da ba da goyon baya kan matsalar cewa da annabi ya ɗauka a ɗaya ko وقد روى أبو داود من وجه آخر حسن منه أن ركانة طلق امرأته سهيمة البتة فقال والله ما أردت بها إلا واحدة فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم ita wannan hanya abin da ke ban labari cewa shi rukana an ce abu rukana ko abu rukana abu rukana ta yi ƙarfi rukana ya saki matar shi suhaima albatta me albatta karshen saki uku kenan gaba da ya yanke gaba da yake sai ya ce wallahi ma arattu biya illa wahida gaskiya ina ga saki guda ne ni ko ɗaya nake ni ya saki ɗaya ne ni a kwata farar da hannun ilayin misali annabi ya mai dami mata shi to wannan ruwaye duk da matsala ta wajen isnadi akwai maganu da yawa akan mas'alar hadisin gaskiyar magana wanda wancan wanda na harko na abu rukana lafazin abu rukana shi ta albaniya tana hadisin wanda duk suna da manganu kan wannan ruwayoyi wanda inda ya tabbata abinda wannan ke hukumtawa kenan idan kai saki uku in kana niyyar ɗaya ne yake zama ɗaya haka ne zai bada kenan an baka niyyar ɗan ɗane uku uku ya ƙare haka inda ya tabbata haka ne yake bada kenan abu rukana shi ce a ɗaya ke ne shi yasa annabi ya ce a maida ta kinan da uku ne da ba an maida ba inda ya tabbata haka abin ke hukunta wannan magana da a takaice yanzu dai maganar ce ta saki uku kaga shi ya fi zubin hajjan ba duk maganar da ya kawo na masa'alar za ka iya rinjayar da masa'alar uku dai a ɗaya da abin da ya kawo duk da matsalar hanyoyin hadisan ko uku dai a ɗaya yake illa maganar ruwa ya ƙarshe inda ta tabbata uku a ɗaya yake in kai ne ɗaya an kai ne uku a uku yake haka ruwa take ba da illa na ga muku magana rushin madogara saboda ingancin hadisi sai wa ana bi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salatun jidduhunna jiddun wa hazaluhunna jiddun النكاح والطلاق والرجعه ka gani na akwai kuskure nan yasa fataha samun jimkin daga kasara ce to abin da ke wannan ruwaya abu rake bada labarin cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce salatin abu guda uku jidduhunna jiddu da gaskensu da gaske ne wa hazaruhunna jiddu da wasansu ma da gaske ne me ma'ana magana kin babu wasa kansu inda gaske kake da gaske ne da shari'a ta gaskata shi amma da wasa kake da gaske ne kenan ba magana kace da wasa nake shine kace ali aba ka bani wasa nake a ba wasa kansu kenan ka san ka rike bakinka in suka ta huto daga bakinka ta kare ba magana aka ce wasa nake ne ba haka ne ne ba ba ba ruwan zuciyarka Allah san zuciyarka wannan abu na guda uku yace annikahu armi na ba ka ɗiyata wanci ka ce na amsa to ba magana ka ce wasa nake idan suka lallabe ni in sake ka ko da an kare ba wasa ko cikin hira ba wasa nan abin da aka kawo aka ta hayaniya kwanaki kan mas'alar mai cewa a cikin wasan koyo-koyo arme da aiki ko aka yi saki in ka saki mata ka saki matarka aka ta kawo aka ta juyo magana abin da malamin hudu daban abin da ake ta juyo magana daban yan uwa an san hatta irin shagantaka ce aka yi a wani gari na cikin garuruwan ko yan lakwai su gama a wani wuri ko su elab aka samu wali da malami da aka yi shagantaka a kalas wai aka wa wani arme da wata wai aka ta hayar da ka abin wani armen ya gobe ba haka yanzu a wani tambaya wai haka ta tambaya mana abin ka ta yawo su sirme da aka ta yawo su sirme da aka ta yawo mana wai armen ya gobe ba ka bana shagantaka ce duka da addini kan ta ba da ba ta ba wata wani zai bata shi ba an taɓa babu wani ko ne ce ba ya ba ɗiyaka ko limamin gari ya ce ba ɗiyaka ko ne ba magana ba ilaf ko limamin gari ya ce ba ɗiyaka ba gaida ba kun shagantaka ce aka ba ne ba ne abinda ake magana waliyin mace ubanta na da waliyinta sai ce na baka kace na amsa to ba magana wasa shine ba magana wasa kurin ka amsa ka amsa kurin in bai niyya amma wasan yake sai dai ubanka ya lalabe ka kace na sike ta shine kurin za a yi ma ba magana kace a dai wasan yake ba har me ya tafata yace annika wa talaq haka kun dadin hira ko ba shi na sike ki ta wasa nake miki ta ce a ba magana wasa kurin ka sike ta sai dai ka maida ta kace to yanzu na maida ki wannan shikenan amma iya wacce kun daman ka mata biyu ka mata ɗaya bayan ɗaya biyu sauran ɗaya ike ɗaya ta saura kuro nan cikin kace na suke ke wance a wasa wani ke miki a ba wasa ƙarya ce kun kai kun da su kun ta ƙare ta armi kun ta tanke zaujin gara shi ne magana kenan ba magana wasa in ka suke kun ka suke sai da kun haka wa raja'a mutum ya suke mace ta ce wani yi wani mai da ta to wannan ya da sabon saki ba ta dama ta armi bai ta dinda wasa nake mai mai mai ta a kamera ta yanzu dai gwamnati take ta kai wani arma shine maganar salasun jidduhunna jiddun wa hazaluhunna jiddun abu guda uku da gaskensu da gaske ne da wasa ma da gaske ne an nikahu shine arme arma ma wani in ya amsa ka bashi amsa an kare haka wa talaq saki kace ka sake ta an kare haka wa raj'a kome in kace na maida ta an maida ta kaga nan hatta a wasan koyo koyo za ci na sake ki a ce madawo matakka saki a wannan ka saki da mace kan taka ce da mata ka wace ka saki kasi yau da malaka mata ba matakka wace ba yace wai ka saki mata a cikin wasan koyo koyo wai matakka saki wai ka saki ta gida a wannan matakka ka saki wannan ka saki ta wasan koyo koyo da makariya ce da makariya ce kai ba matakka wace da mu shirme ne inda baka ce mace wakima ta ce na rame ki har baka ce na take gidan mata ka bace kenan mata ka kake saki wannan wasan kwaikwayo da wasu kun sai kare su kun bai cikin shara ba ta aiki da magana wasan kwaikwayo a ce ka sake mata ka ke dai dama kai da ta dama kuna wasan kwaikwayon ka kula wasan kwaikwayo kace na take to shi kenan ka take ta shi ne magana ke ba wasan kwaikwayo an san wani wasan kwaikwayo suna suna film ko suna sinima ayi ayi wasa ko irin wani inda mata kuke yi sai kai mutum ya ce ba ta wasa ne kun shi kayan kun tasa ku shi ne magana ya tasa ku wannan shi ne rawahu al'arba'a ilim na sa'i wasu hawul hakim ina ruwata inganta ga tabbas ruwata inganta kan wani magana wa fi ruwati libin adi min wajen aka da'if at-talaq wal itaq wal nikah a wata hanya maimakon a ce an nikah wa talaq wa raja ya aka kawo at-talaq saki wal itaq da yantarwa wal nikah da armin maimakon arraja'a aka canza lafazin duk da shi wani hanyar tana da rauni wadda ta kawo lafazin alaita wale harisu bin abi salama bin abi usama min hadisa ubatu bin sami da radiyar anu rafa'ahu shi ma a can abin da ya ce la yi juzu la'abu fitalas bai halitta a yi wasa cikin abu uku su ne a talak wa nikah wal itaq armi ke saki armi yantarwa faman kala hunna faqad wajabna an kai su kuwa sun tabbata to don ruwaye sanadin duka yana da rauni amma abin zamu doka ruwaya wata tabbata kawo abu uku ne tabbata armi saki kofi so ko da kalmar itaq shi bai shigo ba hanya ingantatta ba magana kenan wa ana bi hurairah radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ألا ينا سألك معنا ينا برن كام الأمة تا mahaddasat bihi anfusaha abinda ranta kina abinda kina al'umma ta abinda mana tunanin zuci gurin abinda ranta ya raya mata kina Allah bai kama ka da lissahin da tunani da waswasi a ranka ne kake waswasin kaza ka saka wani abu a ranka baka yi inda sakawa ce a rai abinda rai ya kawata maka ya saka maka Allah bai kama ka da waswasin zuciya malam ta'amal aw tatakallam mataka misali sha'awa ce ko tunanin ka bige ko ka sace kai da wani abu wanda yake na aiki ne take kawata maka yin abu in dai baka aikata ba to Allah bai kama ka da shi aw tatakallam ko ka faɗi da bakin ka yan mun sani mas'alar waswasin zuciya mutum bai mallaka shi kuma balle waswasin shi dan zai riya maka kalma ma'ana kalma ta kawuce annan sallallahu alaihi wasallam cikin sai musulun ya fita shaidani zai zo ya rinka maka shawara iya raya maka waye kaza waye kaza har ya kai ka cewa shi Allah waye shi zai gama komi ce idan ya sa maka irin wannan wasu-wasu kai tsaye ka ce amantu billahi wa rasuli amantu billahi wa rasuli cikin ina ga sabu sunan cikin sunan turmuzi wani ya zo yawa annabi tambaya a sabu sunan da karuwa tabbas ta kuma ruwa ta tabbata abdullahi bin abbas ce musamman suka ce ya rasulullah suka ce abdullahi bin abbas ne ya rasulullah sabbin suka ce muna samu wani abu a zuciyarmu yana raya mana da mu hutu mu haɗu wannan abin da shi ɗan ke raya mana a zuciyarmu gwanda mu ƙone mu zama gawayi kasan karuci ne sabai ne abin ya samu su suka ce gwanda mu zama gawayi mu ƙone da mu zo mu da abin da ke raya mana annabi ce za ka sarihul iman wannan zunzurutun imani ne shi yasa abin yake dama ku tun da ku aikata ba ku ha abin iya dama ku yin wasu wasu ma iya dama ku ka almi a nan su furta ba ba su aikata kawurcin ba amma ya raya musu cikin nan abin da ya gaya musu abin da za su yi ce ku ce huwa al-awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu وهو بكل شيء عليم tana wanda kwa musu cikin wani addu'a addu'o'i ne na waswasin shaytan huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim in ka samu wannan waswasin abin za ka rika hudu ke haka daga cikin maganin waswasi na shaytan karanta ta'awuzi ina ga ibn abu al'asin sarki mijin zainab sarki annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah shedan mu ikan samun wasuwasi balle a sallah har ma in rasa aina nake a sallah in rasa ma aina nake gaba daya me nake karanta ma yace abin in yazo maka wasuwasin kai karanta ta'awuzi so uku to a bangaren ka na gumsu uku a'udhu billahi minash shaitanir rajim tub ka to su uku bangaren ka na gumsu kawai ne kama falsafa filosofinci a aka ce tub akwai ta akwai ba ko fa wani hira ce manzana aka ce mishi manzana ce haka ya koya mini kuma haka ne allah ba lahiya haka ya ce na warke kuma na wasai kinan abubuwan azakarcin guda uku suna azakar wanda kamata mu rike wanda yake hama da wasuwasin shida mai hama da wasuwasin shida ya rike irin waɗannan azkarkin ɗayan ukun wannan ko gaba ɗaya imma kai tsaye kai a uzubin lamina shaitan rajim tuk ka towa ɓangaren ka na hagun su uku haka karanta amantu billahi wa rasulihi amantu billahi wa rasulihi ko huwa al-awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bi kulli shay'in alim an suna azkar na maganin waswas kiran dai yanzu anan akwai sauƙi ga wannan al'umma an baka abu da yawa mutum da yawa sun halaka in dai kawai da kai wasu wazi a kama kama amma hukunci to amma wannan ruwaya cewa manzala ce kenan abin da wannan damun abin iya damun ka baka so amma abin da kare ka kaga annabi ce mishi ma zaka sariul iman guzunzurutun imani ne wannan ruwa da makaranta ta inna Allah ta'ala tajawaza an ummati ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم ألا بكام الأمة أكام أبن درانتا تقاوى معنى أبن ranta ya hudu matuƙa ba ta aikata ba aikace haka ba a yi lafazi ba Allah bai kama ka da wasu wasu وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى وداع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه الله ما جرما دبوايا يا تي كي أنا لن أبل لبارن وتفضل هذا ألم أنا ألومه ya ce Allah mai girma da buwaya wada al'ummati ya ɗauke ma al'ummata alhata wa nisiyan kuskure da mantuwa wa mastukuri huwa alai da abin da aka matsa su tila suka yi kuma mun san hata amana su rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana da kuma zan labar labarin wannan kalmar duk da manzan Allah iya hudi kowace a ce an baka ita an baka ita Allah kaka kama mu da kuskure ko mantuwa kuskure ko mantuwa Allah bai kama mu da ita kaga wacce a ce ta Qur'ani haka idan mun diba ba abin da yake huci amma Allah yake toge illa man ukuri ha kalbin mutum bil iman ko na magana wanda ya rida ko Allah ce yau ne aka tilasa ba kina in dai zuciya shi da imani a zuciyarka akwai imani aka tire sama kai wata kalma ko wani aiki baka so ba dole kai to Allah bai kama ka akan shi amma duk wannan wani rangome ne ga wannan al'umma wani abu yakan wakana cikin kuskure kai wani abu an ka diba hatta na kisa amma mu diba matsayin da inda gangamin na kisa haka ɗora maka kafara ta azumi ko yantar da bawa an kai kisa da kuskure ko da baka biya kafara ma ba ka maka da laifi a ce zini ne kai amma doka ce Allah dora don kare haƙin rai da kare barna kuma da wata ibada da aka dora ma yin hakan ta mai kafara wannan ruwayar da kuma duk da akwai maganu na ya ce rawabin maja wal hakim wa qala abu hatim la subut abu hatim razi ya ce bai naka ba amma labani ya kawo dalilai na cewa ba magana dogara da magana abu hatim ta bata hadisin da hadisi yana da hanyoyi wanda sun tabbata hadisin ya tabbata sai hadisi na gaba wa an bin abbas qal idza harrama mar'atahu laysa bi shay' لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة رواه البخاري nan kuma mas'ala ce ita ma ta rigima a nan don mai abin rigima cewa rigima mas'aloli irin wanda muka bayani tun warko mas'alar saki uku a zama guda saki uku ne ka ce matata ke haramu ce a kaina na haramta ki zaman saki uku suke mata a mazhabata malikiya ta zama haram saka mutu wani ruwayoyin za mu ga ruwayoyi ne na abdullahi bin abbas suka shahara na ibn abbas wannan yanzu dai mun ji magana waccan ta harko ta uku a mazhaba a mazhabi yake abin yake da karfi jamhurin su kuma kenan kaga alƙali ya hukunci littafin da yake wurin shi haka yake a wurin da kundin da yake aiki da shi haka aka ce uku ne in dai ka ji gidan alƙali ya ma shari'a kaga lahishi haka isko haka yake a wajensu ta kuma suka cewa alƙalin haka ya isko amma mu masu fatawa in ka tambaye mu ya mace ma eh ga dalili ga dalili da ya sa uku ya zama ɗaya a kan madogara kaza kaza kaza wanda mai fatawa amma su alƙalai duka kaman kundi guda suke ake shi suna aiki da kundin malikiya mazhaba ta malikiya a mazhaba ta malikiya a nan suka ja birki suka tsaya kurin uku uku ne kan wancan dalilai wanda muka ambata da farko mamcin guda magana mahi kari mai dogara wadda ya shahi abin da muka ambata da madogaranmu cewa uku a ɗaya za a ɗoka illa masu yin su yi tsoron allah su kare ma kansu hayaniya ta iyalansu yawan misa wani mita hannun iyalai wannan masa'ala ce ko sa'anan rayuwar mutana ganin mazhaban malikiya take da yawa kuma da wani malikiya su ake shurare idan wannan abin ya same ka za ka ga ana cece ku ce a kata kan iyanka za ga a cikin iyalanku ana ce a wannan wanzu ma haram suke ka gaba da ni da abin zai kai maka suga kama abin zai kai shi don akwai mahanzu akwai kullus haka ne ko bangaren mata sun gane bangaren mijin su ba su gane ba sai da ba kaga duk abin da kuma shi wanda ke mutunci wajibi ne kenan mutum ya kaurace ba irin wannan kalmomi na wasa da arme yan wa wallahi ba umar ba ko a yanzu ga gonan da yake shegantaka da arman an ka ce mai ba kace bata koma ba kaga mutum goma sa kun na maka saki goma sha biyu kudin kaga ko wasa da abin ko ce na maka daya ya ce na kara miki he kuma kama wasa kaga abin da ba kwashi kantaka to sai kuma sai kuma ya komo ya ce a mallan an ce wai akwai gyara kaga wani ce ba ba gyara cin na a shegantaka ce kayan zaki kuma wani ƙara miki kasan kanan ya kuma zaka kaci da ƙara miki zaka kuma wasa wani abin shi sa shi ma umar kin wani abin ya sa umar ya wuce fatawa don yi wani wani hukuma shi na labarin ramon da kaca hukumci ne na shugaba kan wani lokaci ishtihadi ne dalilin wani lokaci yakan iya canzawa to yanzu dai wannan yanzu zama shiga ta wani mas'ala ta idan ka ce matarka ka haramta ta shi ne ana ibn abbas ke cewa iza haramar atahu da su bishe in ka haramata mata ka ba komi sai ce yi abin koyinmu waye abin koyinmu ya kawo daga da kana da kumfirar surullah uswatun hasan lalle kuna da abin koyi kyakkyawa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yan wa me wa kana ga annabi sallallahu alaihi wasallam mas'ala kowace ta inganta kasan malamai magabata ta sabai aka samu sabani kan asbabun nuzul abin zai iya abin tabbas kowane an yi amma ko zai ka labari yaga shi a dalilin kaza aya ta sauko wani ya ce maka a dalilin kaza aya ta sauko kuma kowace magana ga ingantatta ce kenan abin kowane ya wakana sun sabani akan wani abin ne aya ta sauko amma bai yau kana kuma ai tana aurinta nan akwai masu kawo menene annabi ya haramta dan wata musamman sura ta musamman Allah ya ce Qur'ani sura ta tarihi ya annabi liman tuharri ma Allah wala tabtaki tabtaki mata azwaji qurrata azwaji sura ta musamman Allah ka kawo mas'ala sura ta tarihi ko annabi sallallahu alaihi wasallam matar shi akwai ta Zainab ta mata cewa yakan kewaya gidan iyalan shi kullum ba la'asa yana zaga ya gai da kowace ga lahiyarta kuma sai a gamu a gidan wadda yake kwananta ne sai a hira ta marice ta dare duk iyalan shi guda ta tamna ta kwankoce ta wata ta gidanta haka yake sunna sai suka lura iji gidan zainab yana jimawa kasa akwai kawance tsakanin hafsa da da aisha suna kware suna ɗasawa suna ɗasa tsakaninsu kuma suna da katanga ɗaya suna da makwataka shi ne sai suka lura iya jimawa gidan zainab kuma suka shi zainab tana ba shi ɗan abin sha ne yana sha shi zai kaɗan jima ya ga ɗan wani ba ɗan kaɗan sha kenan dalilin shi suke jima gidanta sai suka gan baki cewa in ya zo ce ki ji warin kaza muka fara abin da mu annabi ka bisa ce abu mu wani suke ji ce ki ji warin kaza abin da yake mai wari ne iya da wari mara kyau ce na yi warin kaza a shakka to annabi su a wari suke ji kenan suka dauka kenan dauka wancan abin da ba shi ne ke warin ya shigo wata gaba ita ma haka shi ta gaba shi shine annabi ce ya haramta zumuwa gaba daya a wannan tsarin a wannan labarin na bangaren Zainab zumuwa take ba shi ya sha zumuwa ce take ba shi shi kuma abin masu mamaci ba abin da aka caje wani wani abin da ba su kai wasu kai wani wani da ba su caje ba wani kaza ne to a nan kenan annabi zumuwa ce ya haramta a wannan zarga da aka mai dan me za ka haramta abin da Allah ya kuma ruwaya bangaren suna yi wannan ruwaya buhari kuma ta tabbata ruwaya amma akwai ruwaya kuma ta tabbata cewa kuma take da alaka da daidai maganar ta yi daidai da siyaƙin maganar akan masala tafsiki murata zuwa jin ya kwanta kenan akwai makirci mata akwai kulli na mata kan matsala ko iya na mayar jinsi ne dai har ta zuma mai matsala amma matsalar da take da matsala ta biyu ta maganar mariya mai yawa kan shi ma ta bata bangaren hadisi annabi yana gidan hafsa radiyallahu anha sai ta ta yi unguwa sai mariya ta zo gidan shi sadaka shi ko ibrahim ganin tsari na sadaka ba ta da kwana nata ko a sadaka ba ta da kwana ba ga mata da mata a sa ta layin kwana da mata sadaka wannan abin hafsa ta dawo daga unguwa sai ta isko mariya a gidan a ɗakinta kuma ta lura wani abu ya wakana ta tada hankalinta kama an ɗauke ta mabata abu da mata dai kama an cikin kaza kaza kaza daga gadanta kaza kaza kaza annabi dai kwantar mata da hankali sai ce ya haramta mariya gaba ɗaya ya ba shi ne ma wata duka mana haramta gaba duka mana haramta ta mariya ya haramta gaba ɗaya zaka ga wannan siyakin shi daidai da maganar ayar Allah da ya zargin maganar ya nabi lima to harima ala dan me zaka haramta abinda Allah halitta maka tabtaki zuwaji kana neman yadda matarka dan neman yarda su ka kwanta da hankalin su wannan su ne ne kuma ita take da ƙarfi akan siyakin maganar haramta mace shi sa Abdullah bin Abbas ya fassara masalar da maganar idza harama mar'atahu in ka haramta matarka ya ce dasu ba wani abu kinan ba ta zama haramu kafara za ka yi ta rantsuwa da zan annan sarar salama da ya haka mai yawa kana ƙarƙarfe ya Allah sauƙa ƙarfe ƙarfe wadda Allah labar zirta amma da bango Allah ba ta muku magana abin za ku rawar da rantsuwa ku kenan maganar rantsuwa manzo Allah kafara rantsuwa yi aikace shi na bin abu sai ka yi mashara maganar tana manzo Allah da ya haramta matar shi me yayi kafara rantsuwa yi ba a saki ba yake kenan kenan dan karanta matarka bai zamantowa kenan ta haramta kuma dan mai wannan mas'ala akan cewa kenan haramta mace bai da matsayin saki kurin kafara rantsuwa zakai balle a ce saki uku ne so za malikiya uku ne ma ba magana ne ba su ne magana ibn Abbas fasar da yake ko ɗaya ma ba su ko ɗaya yadda baka yi haramta ruwa ɗan wahalittawa haramta haƙƙin Allah zaka ce kun tolo shi zama haram gare ni ko na haramta hura na haramta shirkawa kai zama ta zama haram tun Allah bai haramta ba to ita ma mata haka yake amma sai aka baka ukuba ga ukuba abinda zaka yi kai kafara ta rantsuwa zai su bin hazama rahimahullah shi bin hazama cewa ba magana ba ta wai ya kai kafa ka fara rantsuwa ma annabi ya ka fara rantsuwa dan ya ka fara ta rantsuwa dan rantsuwa yi wallahi na haramta ki amma inda ban kai ba rantsuwa shi ba ko ni baka yau rasu ce sai ba wani ka kun kun gashi ne kun kun gashi ne kun kun shi ne kai ba wani magana ka fara mace inda shi ma manzo Allah ce ya rantsuwa ya ka fara dan rantsuwa ya ce wallahi haramta ta shi yasa aka magana ka fara ta rantsuwa da ambata alfarda lakum ta tarda amanakum kafara an farda maka wurin da kafara rantsuwa ita ke liman za Allah rantsuwa ce da Allah ya haramta matar shi shi yasa aka dora mai kafara ta rantsuwa ta Ibn Abbas amma yace idan kace mata ta haramu ce shi mun zama ma ba komai ba abin da zaka yi kun kai shirbi kun ga tuba ga Allah kun baka haramta baka halatta shi haka tsaya to zan wani su dauki magana ta sahabi ta Ibn Abbas ko da shi ya Ibn Abbas kaje a jama'a ko to kenan kololuwa idan mutum ya haramta matar shi lahimi amma wannan haramtawa inda misali ana da sayi ya ka fara ba a lissayin shi a saki ɗaya ku gani magana ko da ya ka fara ta rantsuwa an an zo da sayin sakin da ya mata ba a sa wannan haramtawa a saki shi da magana yan wannan wasu da kamar ma abin sai kan ce gani ma sun nema duka mace su ce minista malamai ya masa neman kawurta ka sai kan neman kawurta su matar ta ga gara mace ba ta ce malamai manyan malaman garin nan lokacin da ke muna zuwa muna dan mukabala gida muna suka gida sai ya kawo wannan magana na ji mata ya kawo magana ayaji ko malam abdalla ya ce wai in ka har mata matarka wai ba kuyi bane ba ya ce malam ba malam abdalla ba ni ne magana ha na ce ni ne malam ba malam abdalla ba ne magana kai ne na ce ni ne malam to zuma da iliya me za ku ce a ce haramta kuma ce na ce ka san mu malam mu ba ruwanmu da magana an ce kaza in dai akwai hujja mu akan ta muke ba ruwanmu da wani ya ce kaza in dai akwai hujja malam wala kan ta bike kaga wannan magana gudu da ko wannan da ko tafsir ibn kasir da ko sun tarih a shike na abar magana abar magana abar magana kuma aka kauta abar magana ko to kaga nan me shi ta ma ya gaba baki a ce haram kuma a ce wai ba komi shi ga wannan abun ma ya kai gaya a hujja ce dasan hadisi ne eh kuma sura ta musamman kuma Allah sauka magana kuma Allah ya bayanin kanta ana bane ba duhu mu kuma da hujja ba ruwanmu da wani ya ce kun himu da ita kenan wannan a mazhaba ta malikiya ne suke ɗorka abin kware a ce su a wajen kurin saki uku ne baka dama ka maida ta he ta armi haka yake a mazhaba ta malikiya mallan bayan zai baka hadisi sai daga manzan Allah wanda annabi shaka babu rikishi rikishi an maliki wata ruwaya ta inganta daga manzan da Allah ya ko inda manzan Allah ya karanta mace saki uku ne ta armi babu fahimta ce fahimta ce muna ga ta saba ba zahirin nasan hadisi kuma ingantacce kuma ga ayyukan ƙwararri kan masala na haka kenan a taƙaice bai dacewa ka haramta amma an haka haramta ibn akwai wannan ruwa ta ta imamul bukhari ruwaya ce ta imamul bukhari wani wadda makaranta musulmi ya ka ruwaya ya ka maka lafazin ya ce wani musulmin an ibn abbas zai na lafazin bukhari ibn abbas ya ce magana magana kullum magana ba su magana idan haramar mar'ata wule su bi shai ibn abbas ya ce idan mutum ya haramta matar shi ba komai bane ba amma muna maimaita haka dan wani zai ce maka ai malik da ya ce kaza daga to ba malik ya bane ibn abbas ya ce kuma ruwaya cikin sahih bukhari da mun rike kullum ke magana na fara ya kai ga labarin a anaji malam wani ya ce a ba malam wani bane ba sahabi ne ibn abbas kuma ya ce manzon Allah shine abin koyon mu shi ga abin da ya wakana yanzu dai kenan ibn abbas ya ce idza harrama mar'atahu laysa bi shay idan mutum harmata mata shi ba komai bane ba kuma ya ce Allah ya ce laqad kana kum fi rasulillahi uswatun hasana dama duk da shi ba yake bayani ibn abbas haƙiƙanin abun koyin ku kyakkyawan koyin ku shine manzon sallallahu alaihi wasallam yace wani muslim a ruwaya cikin sai muslim ita ma daga ibn abbas yake cewa idza harrama rajulu mar'atahu fa huwa yaminun yukaffiruha kafin ibn abbas shi ibn abbas ya yi idan mutum ya haramta matar shi ibn abbas ya ce kurin rankan bacin matsayin rantsuwa ne za ka yi kafara ta rantsuwa shi ke shi ne mutum ke a wani maganin makaranta ga maganin su imam shukan su ibn hazam kan mas'alar su sun ce ba ma kafare in dai ba rantsuwa ciki to amma magaici magana mahi kwakwar madogara ta ƙololuwar magana ta ibn abbas kafara ce wanda ya ce mata shaharamu ce abdullahi bin abbas ya ce fahuwa yaminun yukafirwa matsayin rantsuwa ce kun zai kafara ta rantsuwa shi ke wani shi ne abinda ya hudu yawon wannan matsaloli suna da kyau mutum kakka rike kun ai malam wane ce ne ga ya baka wahala iya baka wani labari ce wai malam wane ma ka rike rike hadisan da wurin da aka yi magana da masu magana zai wasu iwan zubin misali mai misali kan misali da take yawa aiwa na yawan yinta ta wani rigima ta take uku wannan a zai ce mara iliya ce a a mun ga gudu an ka ajiye maka zan ga da ruwa mun ga da ibn abbas ko na musulun ko mun ga da na abu da na abu rukana na rukana ko na ibn abbas ai ruwa ce ga musulun kin ga abu da ga sanan bayan wannan iya ta kaba gane ba baka ilimin hadisi ko ta ka dauko an za a je to ga malamai an zo an kace ilimin hadisi ne dai a yanzu dai wannan karnin ba wanda ya kai su ba lahi su albani raimunda bin baz usaimin duka wa'annan ba sa an kowa ya tabbatar gace yake ce fatawa ce ta wa'annan malaman guda uku albani shi ma ta saki inda ka ce inda ka saki uku a zama guda ba komi a zaman ɗaya yake haka albani ya ce rahimahullah ya ce kuma shi ne madogara waccan ruwaya haka ya taɓa daga manzan da Allah ya ku haka usaimin shi ma haka ya ce haka bin bas haka ce ka ka huta ka ce mana iliya ce ruwan kalmar iliya shi ne madogara kuma in dai ga nasan hadisi karara kuma ilimin hadisi ne ga wani dai duniya ta musu shaida sun shaida da haka in kuma almajiri ne zai iya buɗewa ya karanta ga wurin da aka tattaro maganganun ka samu fiƙi suna na abu malik haka na sai da sabit ka samu taujil a kam wasu ne taujil aka samun su a kusa ba wahala ba ya malami dogon malami ba don sanar da ta yace ya malami ko baka suma ko ina ko ina ku zaka same su a damagaran a goku a wurin sai dama ka ɗauko taujil a kam ka ɗauko wannan sai fiƙi sunna ka buɗe ka ga duka maganganun hujjojin kowa suke kawa ga masu siya uku uku ne da masu siya ɗaya ne amma kowanne sai sun ƙare hesirihi ya magana cewa gaskiyar magana madogarar magana abinda manzo Allah a rayuwar shi bar duniya kuma da ijma'in sabai gaba da kowa kai shine madogara kwakwara akan masu cewa uku uku ɗaya ne kurin shi karin hujja akan masu cewa uku uku ne kan wancan dalilai na umar kuma ga madogaran umar duk nan haka suka ce kakan ga kenan ka huta da dogara ma wani malamin yanzu balle baka wahala kullum a rike abin da muke wadi kullum rike hujja haka shi ma na haramtawa ya gashi ga magana wata ma duka magana ta gatar nasan hadisi wannan hadisi ibn Abbas kuma Bukhari ka Muslim ya kawo wuri littafi mai inganci bayan Qur'ani bayan Qur'ani a duniya kaf babu kamar da tsawon Bukhari Muslim su mai inganci littafi a saman kasa bayan Qur'ani to duk sun kawo magana cewa in ka haramta matarka ba ba ta haramta ibn abbas yace zaka yi kafara ta rantsuwa me kafara rantsuwa kai ciye da zuba bawa kuma ga kaya ko hada wanne sauki a yanzu ciyar da mutum goma abinci yan uwa kudin mu gane kafara rantsuwa ta saba ma sauran kafarori na laifuka wani ta ta an yi ta yantar da bawa azumi in kamar da kisa na maganar zihari ya ce yantar da bawa ko an babu azumi sattin an ba ta ko a yi kasa amma ita ta rantsuwa an yi san ciyarwa kan azumi shi azumi ta Allah ta shi ta famar maji zan saka yau muka ta an ba dama ne shi na kace idan kana da halin ciyar da mutum goma sai kai azumi ba ta yi ba ka fara rantsuwa duk wanda ya azumi iya da halin da ba mutum goma abinci ba ta yi ba ka fara Allah Allah ta famar maji sam saka yau an baka samu wancan abin da aka yi na ciyarwa ne karshe ne azumin kwana uku kenan a gane mas'ala ce ta ciyarwa ita ta hi an ba wata kwan a yi azumin kwana uku yan wannan ga wannan ne ya kamata mu tsaya ƙarshen kata muke nan allah kai darasin gaba allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidu majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته